أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا يمتينا بيار kenan biyar ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da ɗaya da watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba haɗuwa a hudu ne hudu ne ga watan zulhijja ba biyar ba hudu kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masjidin bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na muktasar zadin ma'ad littafi ne na babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alai wanda kuma sheikh muhammad ibn abdul wahab ya takaita shi a cikin mujalladi guda ɗaya kuma wannan shine darasinmu na 96 a darasin da ya gabata kusan malam ya yi ƙoƙarin fassara mana wato ya zunnuna billahi ghairar haƙƙi zannar jahiliya azzannul jahiliya azzannul sau wato munana wa Allah zato kusan ya yi ta babu misalai iri iri iri iri waɗanda har sai da kusan ma za ka ga cewa to wanda baya munana wa Allah zato to sai dai kuma wato za a ga sai yan kaɗa saboda duk abin da baka tunaninsa a matsayin munana wa Allah zato sai ga kuma munana wa Allah zato din domin da ka fassara Allah ba yanda yake ba ka munana masa zato da haka sanin Allah madaukakin sarki sanin sufofinsa na daga cikin abin da zai taimaka wa bawa wajen kaucewa yi wa Allah mummunan zato amma da zarar ka jahilci waye Allah ka jahilci sunayensa da tasirinsu da ma'anoninsu ka jahilci sufofin Allah maɗaukakin sarki to kuma gwargwadon yadda za ka dinga muna dawa Allah su to za ka gama ƙila hatta a wajen bauta za ka dinga bautawa abinda ba shi bane Allah subhanahu wataala saboda baka ma san Allah maballantana ƙila wani abu can kake bautawa ma ba Allah ba domin haka zuciyarka abinda take kudurcewa ba haka Allah yake ba da haka muna nawa Allah zato wannan yana daga cikin abu mafi haɗari da ba a so bawa ya siffantu da wannan wato wato wato sifa ce irin ta jahiliya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya gunnuna billahi ghairal haqi dannal jahiliya domin da kayi wa Allah zato ba na gaskiya ba ya zama zato na jahiliya wa zanantum banna sau'i wa kuntum qauman mura kusan waɗannan yayi ta babu misalai wanda yake tsammanin Allah ba zai kaza ba zai kaza ba ya munana wa Allah zato wanda yake tunanin kaza kaza ya munana wa Allah zato ina fata an gane to wannan kusan a kansa za mu ɗora don bai gama kawo mana waɗannan misalan ba ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa man zanna annahu muta'addilun min al-azal ila al-abad an al-fi'l wa la yusafu bihi thumma sara qadiran alayhi faqad dhanna bihi dhanna saw sai al-allama ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yace wa man zanna duk wanda yake zato yake tsammanin annahu muta'addilun إلى الأزل ko min al'azali ilal abadi anil fi'ili duk wanda yake zaton Allah a tsaye yake baya aikin komai tun fil azal har ilal abadi har abada wala yusufu kuma yana ganin ba za a siffanta Allah ba bihi da cewa Allah yana aiki sun masara qadirin alai duk wani aiki da ka gani daga baya ne Allah yake samun ikon yinsa amma kafin ya samu damar da ba shi da wannan ikon faƙad zanna bihi zanna sau shi ma wannan yayi wa Allah mummunan zato duk wanda yake tunanin Allah bai san jiya ba sai da wato bai san jiya da yau ba da gobe abin da zai faru ko da yaushe Allah sai abu ya faru yake sanin sa wannan yana daga cikin wanda yake yi wa Allah mummunan zato duk wanda yake zaton cewa Allah madaukakin sarki tun fil azal wato muta'addilun a tsaye ki baya komai baya kuma can ya ce kulle shay wato kulle yawmin huwa fi sha'an amma anan sai wani ke yi wa Allah zaton a tsaye ki baya aikin komai tun daga ainihin wato tun fil azal haka yake da aka baya samun iko daga baya iko yake samun sa ba za a siffanta Allah da cikakken iko ba wannan shi ma yana daga cikin wanda ya munana wa Allah mummunan zato ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر duk wanda yake zaton Allah baya ji baya gani wala ya'lamul mawjudat Allah baya sanin abubuwan da suke samammu faqad dhanna bihi dhanna saw wannan shi ma yayi wa Allah mummunan zato duk wanda yake tsammanin Allah baya ji kaga yasma'ul aswat Allah madaukakin sarki cikin sufarsa yana jin sautuka kuma cakuɗewar sautuka ba sa rikirkicewa Allah maɗaukakin sarki a cikin muryoyin mu yana sanar da murya ta muryar wani muryar wancan muryar duk in za mu zo a hausa ne a yi ta hayaniya cakuɗewar sautukan mu da shigar su cikin juna shi ba sa cakuɗewa Allah subhanahu wa ta'ala da aka duk wanda yake tsammanin Allah baya ji to wannan ya muna da Allah mummunan zato domin ya kore mata ya kore masa wata sifa wanda sifa ce ta kamala wanda ko dan adam aka siffanta da rashin ji an tauye shi ballantana Allah subhanahu wa ta'ala a ce baya ji haka rashin gani shi ma tauye Allah madaukakin sarki ne domin sufanta Allah da rashin gani wannan shi ma yana daga cikin munana wa Allah mummunan zato ma'ana da zarar mutum ya jingina wa Allah wata sufa wadda sufa ce ta tawaya to ya munana wa Allah mummunan zato da zarar bawa ya kore wa Allah madaukakin sarki wata sufa ta kamala wadda Allah ya sufanta kansa da shi da ita ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sufanta shi da ita shi ma yana daga cikin waɗanda sun faɗi ba nauyi sun munana wa Allah mummunan zato duk wanda yake zaton cewa Allah ta'ala baya sanin al-mawjudat abubuwan da suke samammu na halittun Allah maɗaukakin sarki na sama da ƙasa akwai wani abu da yake koyewa Allah maɗaukakin sarki akwai wani abu da Allah maɗaukakin sarki bai san da zamansa ba ko bai san da shi ba wannan yana daga cikin munana wa Allah mummunan zato ka siffanta Allah da wannan lallai ka siffanta Allah da tawaya wa man dhanna annahu la iradata lahu wanda yake zaton Allah ba shi da wata irada ba shi da nufi ba shi da iko ba shi da irada kawai abubuwa suna ta faruwa ne bayan da Allah zai ci na haka yadda al'amura suka hargitse suka rikirkice kowa ya rasa ina madafa ya rasa ina makama shi ma Allah madaukakin sarki ya rasa ina makamar al'amura da al'amura suna ta faruwa can abu yana faruwa can abu yana faruwa Allah ya rasa yadda zai wannan shi ma sufanta Allah madaukakin sarki ne da sufa irin ta bil adama kasashe na kasashe wanda yake ba shi da iko cikakke lalle jingina wa Allah rashin irada munana wa Allah mummunan zato ne wala kalama yaqumu bihi walam yukallim ahadan wala yatakallamu abadan wala lahu amrun wala na'yun yaqumu bihi faqad dhanna bihi dhanna saw kuma ka san akwai wanda zai sufanta Allah wato da irin waɗannan sufofin haka zuciyarsa take bashi ko da bai furta ba yi wa Allah irin wannan zaton ya zama a gurbin zuciyarka haka kake ganin Allah kana daga cikin wanda ka fada cikin ya nuna billahi zannal a wato gairar haƙƙi zannal jahiliya ka dinga zaton la kalama Allah ba shi da wata magana ya ƙono bihi da yake tsayuwa da ita wala yukallimu ahadan Allah bai magana da kowa wala ya takallamu abadan Allah ba zai taɓa yin magana ba har abada wala lahu amrun wala nahyun Allah ba shi da umarni ba shi da hali ya komo bihi wanda zai tsayo wajen ba da wannan umarnin ko hali din faqad zanna bihi zanna saw wanda yake ganin Allah sai in an je masallaci za a ba Allah amma harkokin siyasa ba ruwan Allah da harkokin siyasa a kasuwa ba Allah a ofisoshi ba Allah da haka mutane su dinga ganin kawai in ana maganar Allah a bari sai an je masallaci a bari sai an je makaranta wannan duk yana daga cikin munana wa Allah mummunan zato ka zaci cewa Allah ta'ala bai da ta cewa a kasuwa bai da ta cewa a ofisoshi Allah bai da ta cewa a harkokin siyasa da harkokin mulki kawai Allah yana da ta cewa ne a masallaci wannan duk wanda yake da irin wannan fahimtar yana daga cikin wanda suka munana wa Allah mummunan zato na fata an gane ومن ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه duk wanda yake zaton Allah ba a sama yake ba shi ma ya munana wa Allah mummunan zato na daga cikin waɗanda suke munana wa Allah zato wanda suka ce Allah yana ko'ina sufanta Allah da yana ko'ina wannan mummunan zato akan biyo Allah madaukakin sarki da haka duk wanda yake ganin Allah madaukakin sarki bai daidaita a al'arshin sa ba yana daga cikin yazannuna billahi dhanna sau suna yi wa Allah mummunan zato suna sufanta Allah da yanda ba haka Allah yake ba domin Allah a wurare daban-daban ya ce ya daidaita al'arshi da haka wa man zanna annahu laysa fawqa samawati ala arshi duk wanda yake ganin Allah bai wato ba a sama yake ba ya daidaita al'arshin sa ba ba irin min khalqi wanda yake yayi nesa da halittarsa wa annal amkinatu bin nisbati ilayhi sawa kuma wurare shi dangane da Allah duk ɗaya ne wa man qala subhana rabbiyal asfali maimakon subhana rabbiyal a'la sai ce subhana rabbiyal asfali tsarki ya tabbata ga ubangiji maimakon ya ce al'a'la mafi daukaka sai ce mafi kaskanci wannan yana daga cikin wanda suka munana wa Allah ladabi kuma suna daga cikin wanda suka yi wa Allah mummunan zato kaman qala kaman wanda ya ce subhana rabbiyal a'la wannan yana Allah tsarki ya tabbata gare ka kai ne ubangiji mafi daukaka shi kuma yace subhana rabbiyal asfali faqad dhanna bihi aqbaha dhann yayi wa Allah mafi munin zato ya kaskantar da darajoji ya kaskantar da matsayin Allah subhanahu wataala wa man dhanna annahu yuhibbu al-kufra wal fusuqa wal isyan duk wanda yake tsammanin Allah yana son kafirci shi za ga sunan suna ta shakatawa ga sunan suna ta miƙe kafa su ga sunan su suke cin karansu babu baka a duniya ga sunan su ne super powers kasashen su ne masu nukiliya su ne masu tattalin arziki kasashen su sun gilu fiye da kasashen da musulmi suke kaza kaza da haka kawan Allah ta'ala ma yana son kafirci yana son fasikanci yana son saban Allah kama yuhibbu ta'a kamar yadda Allah yake son a yi masa da'a haka yake son kafirci haka yake son fasikanci haka yake son saban Allah duk wanda yake da irin wannan tunanin faqad zanna billahi zanna sau har yanzu dinga kwatantawa to ai duk ɗaya ne ma da kafaran da waye sun ma fi mu jin daɗi ba ga duk wanda yake irin wannan awar ya ɗauka da kafirai da musulmi duk ɗaya ne a wurin Allah da masu bin Allah madaukakin sarki da masu saba masa duk ɗaya suke a gurin Allah da fasikai da ainihin wato wato wato salihai dukkanin su ba su da bambanci Allah yana son su wannan yana daga cikin wanda ya munana wa Allah mummunan zato wa man dhanna annahu la yuhibbu wa la yarda wa la yaghdabu wa la yuwali wa la yuadi wa la yaqrubu min ahadin wa la yaqrubu minhu ahadun faqad dhanna bihi dhanna saw dan ka san wani ubangiji kake mu'amala da shi da wani ubangiji kai imani da shi kar ka je ma wani gunki kake bauta baka sani ba domin in ka mu'amalanci Allah bayan da yake wato ba wannan ubangijin shi ubangijin na gaskiya ba da shi kake ba shi ka mu'amalanta da haka duk wanda yake zaton Allah baya so ai so sufa ce ta bil adama ya za a ce Allah ya so Allah baya so wannan shi ma ya muna nawa Allah mummunan zato da ya zaci Allah baya so wala yarda ko yace Allah baya yarda wala yaghdabu ko Allah baya fushi shi sa an zo kalmar al-ghadab ya dinga kwane-kwanen ya zai fassara ta kabala an yi kada alai sai ce tun gabanin mai azaba a gare shi ba ba zai ce Allah yana fushi ba kabala an yi kada alai ya ahla bi mai ko yace tun gabanin Allah bai fushi da shi ba sai ce wai kabala an yi kada alai tun gabanin Allah bai azaba a gare shi ba Allah azaba yake baya fushi saboda yana ganin in mutum wato dan adam yana fushi dan haka dan me yasa za su fata Allah da fushi korewa Allah abin da ya tabbatar wa kansa korewa Allah abinda manzon Allah ya tabbatar masa da shi munana wa Allah zato ne ba wanda ya aike ka wannan karambanin ba wanda ya aike ka balle ga ka dade ka siffanta Allah yanda ya wasafa kansa ka siffanta Allah yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi Allah yana yadda Allah yana so Allah yana fushi in ka yaka ba wai ka siffanta Allah da ababen halitta ba kamar yadda ko da yaushe muke faɗa shine ganin wannan sufar Allah maɗaukakin sarki ɗin ta yi kama da siffar abin halitta bari a yi mata tawili wannan yana daga cikin illolin da ke kama zuciya yana daga cikin cututtuka virus da ke kama zuciya wato daga cikin virus akwai wani virus da ake kira a tashbihi da haka da mutum ya kamu da cutar tashbihi to shine sai ga yana ta kakkaucewa shi ai yana kyankyamin ya ce Allah yana da sifa iri kaza yana da sifa iri kaza kuma ba shi ya faɗa ba Allah ne ya faɗa ko kuma annabinsa ne ya faɗa antuma alamu anillah da haka Allah yana yana yadda ka yadda kawai haka ya yadda take yadda irin tasa ba irin ta ba ko taka Allah yana fushi ba irin na ba ko naka Allah yana so ba irin so na ba ko naka shikenan domin shi al-khaliqu ne kai kuma al-makhluq shikenan ko ba wani ba ba ba mahadi ma wala yuwali ko kuma ya dauka Allah baya jibinta baya so wala yuadi baya ki wanda ya dauka Allah baya muwalaci ma'ana baya jikuntar al'amarin wasu baya yin adawa da wasu wannan shi ma yana daga cikin wanda ya muna wa Allah zato duk wanda yake tsammanin Allah baya kusantar wasu daga cikin bayansa ko wasu bayansa ba sa samun kusanci zuwa gare shi yana daga cikin waɗanda suka yi wa Allah mummunan zato hadisai da dama sun tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana kusantar bayansa ko kuma bayi suka kusance shi أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني إذا دعاني أين في ملأ إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه إن أتاني يمشي أتيته هرولا إن تقرب إلي زراعا تقربت إليه باعا حكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي. حديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم يتي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce da aka ce Allah bai baya kusantar bayi ko bayi ba sa kusantar zuwa gare shi wannan yana daga cikin munanawa Allah mummunan zato ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين duk wanda yake yi wa Allah zaton Allah yana daidaita tsakanin kishiyoyi guda biyu da tauhidi da shirka da ɗaya ne a gurin Allah ka ɗauka Allah ya daidaita shirka da tauhidi Allah ya daidaita sunna da bid'a Allah ya daidaita da'a da sabon Allah wannan yana daga cikin munana wa Allah zato ka ɗauka cewa Allah ta'ala da nagari da mugu da ɗaya ne a wajensa wannan yana daga cikin munana wa Allah mummunan zato ka ɗauka Allah maɗaukakin sarki ya gaya ma a fanaja alul musulmi na kalmujirimi na hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Allah yana ta baka irin wannan yanzu ya za a yi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ya za a yi su zama da afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun aka ce a mu'minin da fasikar din yastawun Allah ya ce la yastawun ka ce la yastawun kai kuma ka ce yastawun da haka wannan yana daga cikin rashin mutunci da rashin kunya ga Allah subhanahu wataala kuma da mumina wa Allah sato na fata an gane aw yufarriqu bainal mutasawiyayn ko kuma Allah yana raba tsakanin waɗanda suke daidai wato madaidaita ka dauka Allah ta'ala a wajen yana raba tsakanin Qur'ani da Sunna Allah yana daga ciki ka dauka Allah madaukakin sarki yana raba tsakanin Qur'ani da Sunna wannan yana daga cikin munana wa Allah sato babu inda Allah ta'ala ya raba tsakanin alkur'ani da sunna bal ma cikin alkur'ani duk inda ya faɗi alkitabu yana cewa alhikima haka ba sa rabuwa ko ka ce Allah madaukakin sarki ya raba ainihin wato ya raba ainihin wato a kalmar shahada ya raba shi da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah madaukakin sarki ya raba tsakanin sallah da zakka misali duk wannan yana daga cikin misalan da zaka iya kawo da haka duk abin da yake mutasawiyai sallah farilla ce zakka farilla ce shi yasa sai kana sallah amma kana hana zakka kuma ka ce ba matsala ai dai kana yin sallah ka nuna cewa ai rashin ba da zakka bai shafi bai shafi yin sallah ka ba to wannan kaga yana daga cikin ka dauka kuma in ka ji wa Allah ba matsala wannan yana daga cikin at-tafriq bainal mutasawiyin min kulli wajhin ta kowace fuska aw yuhbitu ta'atil umri ko kuma ka ɗauka Allah yana rushe aikin ɗa'a da mutum ya ƙarar da rayuwarsa yana yi bi kabiratin wahidatin sani da ya yi wata kaba'ira guda ɗaya na fata an gane ka ɗauka Allah maɗaukacin sarki haka yake ga wani bawan Allah ya ɗauko tsawon rayuwarsa yana ayyukan ɗa'a amma a cikin rayuwarsa sai ya aikata kaba'ira ba fa ya aikata shirka ba kaba'ira ya aikata ka ɗauka wannan kaba'irar guda ɗaya duk za ta tafiyar ta kuma darka ke ayyukan ɗa'a da ya tafiyar da rayuwarsa yana yi ta kunu ba'daha wanda aikin kabira ɗin ya zo bayan waccan tsawon tafiya tsawon shekaru da mutum ya ɗauka yana kan har wato aikin ɗa'a fa ya khaludu fa'ilaha fi nari abadan al-abadul abidin kuma ka ɗauka wanda ya aikata wannan kaba'irar zai shiga wuta kuma zai dawwama abadal abidi ne da cikin kabira saboda wannan babban laifin da ya aikata ya ɗauka haka Allah ke mu'amalanta bayan sa faqad zanna bihi zanna sau yayi wa Allah mummunan zato da ba ta gani a ce tauhidin mai tauhidi duk ba zai karɓe shi ba saboda ya aikata kaba'ira guda ɗaya ina hadithin bida'a hadithin midaqa mutum ne an zo da shi ranar tashin alkiyama da kundi kundi sun kai 90 da wani abu kundaye 90 da wani abu kowane kundi an bude shi kawai tabara ce da tabargaza a ciki mutum ya riga ya tabbatar da cewa ba zai kai labari ba sai a dauko wani dan compliment card ko wani dan ID card kalmar shahada ce a ciki ana dora sai ta rinjaye wayancan kundaye gaba daya to ka ɗauka duk mutum ya tafi a tauhidi shi bai taɓa samun zamiya ta shirka ba bai taɓa samu amma dai ya aikata wata kaba'ira guda ɗaya a rayuwarsa ka ɗauka Allah ya rushe duk aikin sa da kaba'ira ka san haka mutane suke mu'amalanta mutane duk kirkin ka da an samu kuskuren ka guda ɗaya to sai a manta da alherin ka gaba ɗaya ai kwandemin ɗinka tun daga farkon ka har ƙarshen ka kuma a ɗauka haka Allah yake mu'amalantar bayansa wannan munanawa Allah mugunan zato ne mu dai muna ba ma yau junan mu uzuri za mu yi kace kace da kai ko kai kace kace da ni saboda wani laifi da ne kwaya daya ko wani kuskure guda daya duk da cewa jiya da shekaran jiya tsawon rayuwata da ka sani a nagarta nake tsawon rayuwarka da na sani a aikin nagarta amma dai a matsayinka na dan adam jiya ko shekaran jiya ko yau ka fada cikin zamiya ko kuskure gaba daya a manta da alherinka ko kwaya daya kasa tunowa wanda zai dan taimake ka a sassauta ma ko da rabi za a yi maka wannan ɗauka haka Allah ta'ala ke mu'amalantar bayansa wannan shi ma muna nawa Allah mummunan zato ne ina fata an gane wa bil jumla badal kai yace a dunkule dai faman zanna bihi khilafa ma wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu aw abdala ma wasafa bihi nafsuhu faqad zanna bihi zanna saw a dunkule duk wanda ya zaci Allah saɓanin yadda yake ya muna nawa Allah zato duk wanda yake ganin Allah ba zai gafar Allah ba zai yi gafara ba Allah ba zai yayi ba Allah ba zai kawo sauki ba Allah ba zai kwaranye damuwa ba Allah ba zai yi kaza ba wannan muna nawa Allah zato haka duk wanda ya zaci Allah saɓanin yadda Allah ya sufanta kansa da shi ya zaci Allah saɓanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sufanta Allah ko kuma ya kore wa Allah wata sufa da Allah ya sufanta kansa da wannan sufa faqad zanna bihi zanna saw shi ma wannan yana da cikin waɗanda suka yi wa Allah mummunan zato kaman zanna anna lahu waladan kaman daidai yake da wanda ya zaci Allah yana da ɗa aw sharikan ko yana da abokin tarayya aw shafi'an ko yana da ainihin wato shafi' mai ceto bi gairi iznihi ba tare da izininsa ba wanda yake ganin ai ako wanda ya isa ya ceto ko da Allah bai ba da izini ba wannan shi ma ya jahilci waye Allah kuma bai fahimci waye Allah ba kuma ya yi wa Allah mummunan zato aw anna bainahu wa bain khalqihi wasa'id ko kuma ya zaci tsakanin Allah da bayansa akwai wasiɗa kai baka isa ka gaya wa Allah ba sai dai ka gaya mu gaya wa Allah ka jahilci waye Allah tsakaninka da Allah ba wasiɗa shi sa ya ce a idza faragta fansab wa ila rabbika farga an ce akwai wata wasiɗa ba ka da wasiɗa tsakaninka da Allah me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ittaqu da'watal mazlum fa innahu bai laysa bainaha wa bainal laysa bainaha wa bainal lahi hijab dena rena matsayinka ba wani wasiɗa da aka ce shine zai shiga tsakaninka an gane ko kamar wannan shehi shehi dan nasiru eh wai suna tafiya da muridinsa an zo teku sai ce to kaga an zo teku kuma ba jirgi ba kwale-kwale ya ce to shehi ya za a yi ce to yanzu kai ni zan dinga Allah kai kuma ka dinga ya shehu nasiru ka dinga kira suna shi kenan aka aka ana tafiya akan ruwa shi shehi yana ya Allah shi kuma muridinsa yana ya shehu nasiru shi haka suka dinga tafiya akan teku ko ainihin wato idan sawu ruwa bai zo musu suna tafiya kamar suna tafiya kan tsandaurin ƙasa wai sai shedan ya zo shi shi muridin sai ce kai wannan ai shirka kake ya yana kiran Allah kai kuma kana kiransa wannan ai shirka ce kai ba ka kira Allah kawai sai shi muridin sai ya dinga shi shehin yana ya Allah shi ma sai muridin ya dinga ya Allah kawai sai ya dace ah shehi yana waya sai ga muridin sa ya dace sai sa hannu da gobe shi ai haka sai ce ai muna tafiya ne wani tsoho ya fito ya ce mun wai shirka nake ya ce a ba wannan ba shirka ba ce wato matsayin da muke nan baka kai ka kira Allah matsayinka bai kai ka kira Allah ba sai dai ka kira ni ni kuma in kira shi kun fahimci misali to shine wannan yace malam yace duk wanda ya sanya wani wasuɗa tsakaninsa da Allah ya jahilci wa ya Allah ya yi wa Allah mummunan zato ka ɗauka in kai addu'a ta kamata zuwa sai ka zo ka gaya mu dan kana kallo na kullum ina karantar da mutane ka ɗauka kai ba za ka tashi cikin dare ka gaya wa Allah matsala ka ba sai dai malam a taya mu da addu'a ka jahilci wa ya Allah ka muna nawa Allah mummunan zato kila za ka rubuta ka ba ka rubuta ba ka san tsakanina da Allah ne saboda haka ka zaci cewa a'a Allah ba zai karba addu'a ba ko kuma ka dauka ba za ka karba addu'a ba sai an sauke a shafa wa ya gaya mu to ko Qur'ani sai kai sai an sauke shi gaba ne za a za karba addu'a ka aya ɗayan ka karanta da ikhlasi kai tawassuli ba sai Allah ya yi ma matsalaka ba da aka duk wanda ya ɗauka tsakanin Allah da bayansa a wasu da suke kaka gida su hana a wuce sai ka biyo ta ofishinsu su kuma in sun ga ya dace ka wuce ka wuce in kuma baka dace wasu ce ba mu sakon mu gaya masa wannan raina Allah ne da kuma kai raina matsayinka matsayinka na bawa da Allah kawai wani ya saka a cikin ɗaki kawai ya dinga gaya maka ya dinga gaya maka shille kuma kana yadda a taho da azama kawai ce a kai kai ya aka yi sharon ya ce ba za ka wuce ba ya mana saƙon haka ji mutum yana za mu gaya wa Allah kamar wani da kamar wani abu za mu gaya wa Allah na fata an gane da haka duk wanda ya zaci tsakanin Allah da bayansa akwai wasiɗa to shi ma yana cikin wanda suka muna wa Allah to yarfa'una hawa'ijahum ilai wanda wannan wasiɗan tsanin wato tsanin wannan wasiɗoɗin su ne suke ɗaukaka buƙatun mutane zuwa ga Allah in ka zo kana son kuɗi kai baka isa ka roƙi Allah kai da shi ka ce Allah ba ni kuɗi ba sai dai ka gaya wa shi shehi shi kuma ya gaya Allah Allah Allah wani shi yana son ka bashi kuɗi in wani yana son ɗa bai isa bai bai da matsayin da zai ɗaga ya yi wa Allah kuka ya ce Allah ɗa nake so Allah ka bani ɗa na gari a sai dai ka gaya wa wannan shi kuma ya gaya Allah wani yana son ka bashi ɗa in gida kake so in mata kake so in lafiya kake nema baka da lafiya kai ba za ka iya tashi ka gaya wa Allah ba cewa baka da lafiya Allah ya yi ma damuwa ka ko rashin lafiyar ka sai dai ka gaya masa shi kuma sai ya gaya wa Allah to duk wanda ya zaci Allah akwai wani wanda yake ba wato yake ba bakere ya tara hanya ba za ka wuce ba sai ka gan shi sai kun daidaita da shi sai ka kai abin to wannan duk wanda ya ya fahimci Allah haka to ya jahilci Allah ya yi wa Allah mummunan zato ya yi wa Allah mummunan zato kawai Allah ce amman yajibul mutarra idza da'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib haka Allah ya ce in bayina sun tambaye ka game da ni ka ce a kusa nake wani ya zo yana ta daga murya ma manzo Allah ya ce ka sauƙaƙa kanka murya ka ta shaƙe jijiyoyinka suna tashi wanda kake kira ba kurma bane kuma ba wanda baya nan bane yana ji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an an yi maganar wasu da nan cewa ina amsa kiran mai kira in yi kira ne ya ce sai su wani sai wani sai wani sai wani bai faɗa ba ujibu da'watar da'i kai ma me kai ma da'i ne kana kira Allah ta'ala ce ina amsa kiran kan ka kira ni al yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun da aka tsakanin Allah da bayinsa ba wasu da ba laifi ba da ka ce wani bawan Allah ya maka addu'a ko ya ce ka addu'a wannan kuma wani abu ne daban amma ka ɗauka kai baka da tsarki baka da ahaliya baka da cancanta baka da wani wani abin nan da zai sa ka roƙi Allah kai tsaye sai dai ka sa wani malami ya maka addu'a ko ka sa wasu su taru su yi maka addu'a kai ba za ka yi addu'a ba wannan yana daga cikin munana wa Allah mummunan zato Allah ba haka yake ba aw anna inda aw anna ma indahu yunalu bil ma'siya kama yunalu bi ta'a ko kuma mutumin da yake zaton abinda yake wurin Allah ko sako kake ba za ka samu kamar yadda za a samu ana bin ana yi wa Allah da'a wannan shi mamuna nawa Allah mummunan zato ne ka ɗauka abinda ke wurin Allah na arziki na Allah maɗaukakin sarki na ɗaukaka da sauransu ka ɗauka ana iya samun su ta hanyar saba masa kamar yadda ake sabo ta hanyar yi masa da'a wannan shi mamuna nawa Allah mummunan zato ne ina fata an gane aw dhanna annahu idza taraka li ajlihi shay'an lam yu'awwidhu khayran minhu ko kuma mutum ya zaci in ya bar wani abu dan Allah Allah ba zai musanya mai wanda ya bi shi alheri ba yana cikin masu munana wa Allah mummunan zato manzo Allah ya ce duk wanda ya bar abu dan Allah sai Allah ya musanya mai wanda ya bi shi alkhairi man taraka shay'an lillah awwadahu Allah duk wanda ya bar abu dan Allah to Allah sai ya musanya masa wanda ya fi shi alkhairi to sai kuma wani yake zaton Allah in ya bar wannan abun Allah ba zai musanya mai wanda ya fi shi alkhairi ba yana cikin waɗanda suka munana wa Allah mummunan zato aw dhanna annahu yu'aqibu bi mahdhi al-mashi'a bi ghairi sababin min al-'abd ko kuma mutum ya zaci Allah yana yi wa bawansa uquba saboda ganin damarsa kawai ba tare da wani sababi daga bawan ba duk da cewa dukkanin mu bayan sa ne shi ya halicce mu in ya so zai waro wasu ya kai su aljanna ya waro wasu ya kai su wuta ba bai haka tare aka saukar da littafin tare aka aiko manzannin yanda aka kira ni an kira ka kila kai ka ansa ni ban ansa ba to wannan kuma rashin amsa ba laifin Allah ba ne da aka sai ya sakawa wanda ya amsa ya kai shi aljanna ya sakawa wanda ya ki amsa ya kai shi wuta mai Allah ya Allah ya yi adalci to ka zaci kawai Allah waran wasu yake ce kai wannan ku tafi wuta ya waro wasu kawai ya ga dama ya ce ku ku tafi aljanna Allah yana yi wa mutane ukuba ne ba da sababin da su suka jawo kansu ba Allah baya haka da aka duk wanda yake zaton Allah yana yin ukuba bi ma'adil mashi'a saboda tsantsar ganin damarsa kawai sai wa wani bawansa ukuba bi gairi sababin min al ba kuma bawan ne ya jawo aka yi masa ukuba ba to wanda yake yi wa Allah irin wannan zaton shi ma ya muna nawa Allah mummunan zato in ji ibn kai ayoyi da yawa sun nuna duk abin da ko tuntube kai akwai abin da kai wa Allah na fatan gane duk abin da ya same ka kai ka ja dan ma Allah yana yafewa da yawa akai faɗa mana cikin alqur'ani aw dhanna annahu idza sadaka fi ar-ragabati war-rahaba annahu la yujibu ko kuma ya dauka sai yayi wa Allah yan burin burin sai ya boye sannan Allah zai biya maka bukata ya dauka Allah mutum ne in ya fito ya faɗi gaskiyar kamar gani yake ba za a bashi ya wuce ba da haka kai ya haka ya ce a sai ya yi ƙarya sannan za ci ta wuce saboda wanda kake gaya shi bai san ƙarya kai masa sai ce ka wuce ka ɗauka shi ma Allah haka yake da haka duk wanda yake tsammanin annahu idza saddaqa ko sadaqa fil ragaba idan yayi gaskiya wajen kwaɗayinsa a wurin Allah warrahaba in yayi gaskiya wajen nuna tsoronsa ga Allah annahu la yujibu ya dinga ganin Allah ma ba zai ansa masa ba wannan shi ma yana daga cikin munana wa Allah zato aw dhanna annahu yusallidu ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'da'ahu taslidan mustaqirran fi hayati wa mamati ko kuma duk wanda yayi zaton cewa Allah madaukakin sarki ya sallada makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan manzon Allah kuma salladawa wanda za ta ci gaba rayuwar annabi har kuma rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake zaton Allah madaukakin sarki mun karanta satin da ya wuce wanda yake zaton Allah ba zai taimaki manzansa ba ya muna nawa Allah mummunan zato to wanda yake tsammanin Allah zai ba ta ba da dama ga makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta samun nasara sai ta galaba a kansa haka ya rayu a cikin wannan takaici da bakin ciki haka ya bar duniya makiyansa suna samun dama da iko a kansa wanda ya zaci Allah zai wa annabi haka shi ma ya muna nawa Allah mummunan zato wa annahu ibtalahu bihim la yufariqunahu ko kuma ya zaci cewa Allah ko kuma duk wanda yake zaton Allah ta'ala ya jarrabi annabi sallallahu alaihi wasallam da makiya wanda ba sa rabuwa da shi suna tare da shi ko da yaushe alam ma mata shi yasa lokacin da annabi ya bar duniya istabaddu bil amri suka karbe ikon al'amari duna wasiyatihi suka kibin wasiyarsa kasan ayyan shi'a da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya yace sayyidina ali shine khalifansa ko a ina wasiya take ba mu sani da aka su a zamanin su duk waɗannan sahabban Abubakar Umar Uthman dukkanin su kwata suka yi makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka duk wanda yake zaton Allah madaukakin sarki ya jarraba annabi sallallahu alaihi wasallam da makiya su ne tare da shi su ne baibaye da shi ya auren musu ya auri ƴaƴansu suka yi sallah tare suka yi mu'amala suka ci abinci tare ya duk ya ce Allah ta'ala ya haɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da maƙiyansa kuma ya bai raba shi da su ba haka har ya bar duniya kuma su suka mamaye suka ainihin wato karɓe al'amari na shugabanci suka yi watsi da wasiyar da ya yi wa zalamu ahla baiti suka zalunci iyalin gidansa wa kanat al-izzatu li a'da'ihi wa ada'ihim kuma wannan mulki da ɗaukaka da shugabanci ya ci gaba da tabbata ga makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma makiyan ahlul baiti bila dhanbin li awliyaihi ba tare da wani zunubi da waliyan nasa suka yi ba wa huwa yaqdiru ala nasrihim alhali yana da ikon ya taimake su wannan shi ma ya muna nawa Allah mummunan zato thumma ja'ala a'da'ahu al-mubaddilina dinahu mudaji'ina lahu fi hubratihi ko kuma duk wanda yake zaton Allah madaukakin sarki ya sanya makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka canza addinin sa kuma suka zama abokan kwanciyar sa a cikin kabarin sa duk ba ko masu wannan zaton Abubakar makiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza Annabi addini amma kuma gashi Allah ta'ala sun rayu tare kuma ya hada su a abadi daya duk wanda ya zaci Allah zai wa manzon Allah irin haka ya muna na Allah mummunan zato a ce duk almajiran annabi ba da kirki sai yan tsiraru shekara 23 annabi bai iya tarbiya ba kenan duk wanda ya zaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa duk sun yi ridda sai waɗanda suke basu basu buɗe cikin yan yatsu ba to ya muna nawa Allah mummunan zato kenan Allah ya tara wa annabi sallallahu alaihi wasallama tarkace kenan wanda ya jefi iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallama mata ba na gari ba kenan duk wanda yayi wa Allah irin wannan wannan zato to ya muna nawa Allah zato duk wanda yake ganin Allah ya sanya makiyan annabi da suka canza addinin sa mubaji'in lahu kuma ga su a kwance tare da shi fi hufratihi a cikin kabarin sa shi ma wannan ya muna nawa Allah zato an gane ko wa tusallimu ummatahu alaihi wa alaihi duk sanda al'umma su suka je kai masa ziyara za su masa sallama su musu sallama amma duk waɗannan makiyan annabi ne duk sanda ainihin wato suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka je jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka aura annabi ya aure ƴaƴansu sallallahu alaihi wasallam suka zama mamu ya zama limamin su suka fita jihadi a matsayin su na sojoji ya zama kohandan su a gida shine abu su ne abokan zamansa sannan bayan ya rasu Allah cikin hikimarsa da kaddarawarsa sai ya sa kuma makwancin annabi da daidai wato kusa da makwancin ko makwancin abubakar da umar kusa da makwancin annabi sallallahu alaihi wasallam duk kuma kai zaton Allah maɗaukakin sarki ya sanya maƙiyan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wayanda suka canza addininsa kuma sun zama abokan kwanciyarsa a kabari duk sanda al'umma za ta je ta yi sallama ga annabi sai ta yi sallama ga abubakar sai ta yi sallama ga sayyidina umar wa kullu mubtilin wa kafirin wa mubtadi'in maqhurun fa huwa yadhunnu bi rabbih dhanna al-jahiliyya dhanna wato hadha dhann duk wanda yake tsammani anna kull wa kullu mubtilin dukkan wani mabarnaci wa kafirin da dukkan wani kafiri wa mubtadi'in da dukkan wani dan bid'a makahurun zai yi galaba za a wato zai fi karfi wa'anda suke mu'minai ahlus sunna masu bin Allah madaukakin sarki fa huwa yadhunnu bi rabbih hadha dhann shi ma yana yi wa ubangijinsa irin wannan zaton fa aktharul khalqi daga ƙarshe ibn al-qayyim ce kaga mafi yawan halittar Allah kulluhum dukkaninsu illa ma sha Allah sai fa wanda Allah ya ga dama ya zunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna saw haka sai dai ai hatara amma mafi yawan mutane suna yi wa Allah mummunan zato me yasa kullum har tunani ma game da Allah za a ga mummunan tunani mutane suke wa Allah me zai hana ka dinga positive tunani maimakon negative tunani wa man fattasha nafsahu da aka duk wanda ya caje kansa duk wanda ya binciki kansa ra'a zalika fiha zai ga wannan munana wa Allah zaton a cikin zuciyarsa kaminan ya kuya humunan nari fi zinat irin buyan wuta a cikin kyarma an gane ko an san kyarma ai ko na a cewa abun kunna wuta ne irin na da an gane ko yawan ana son a hura wuta ta taururu sai a yi amfani da shi to za ka ga wani lokaci wuta tana can kasan wannan kyarmar ba za ka ɗauka ta kan kamo ba ma'ana irin yadda wuta take ɓuya a ƙarƙashin kyarma sai ta ruru ta hasala sannan ta fito to haka irin wannan nuna nawa Allah zaton yana nan a ɓoye a cikin zukatan mutane sai tafiya ta yi tafiya za ga yawan fitowa abin da malam yake so ya faɗa kenan da aka faɗaɗa min zinadi man shi'ita yunabbi'uka shararahu amma fi zinadi sai ke cewa faɗaɗa min zinadi man shi'ita dan haka ka hura wutarka daga ƙyarmar duk wanda kaga dama zai baka la walƙiyarsa za ta baka labarin abin da ke cikin ƙyarmarsa ma'ana ka gwada mutum da maganarsa da aikinsa domin abin da yake nunawa zai bayyana zai bayyanar da haƙiƙanin halinsa shine abin da malam ke nufi da wannan jumla da ya kawo a fa mustaqillun wa mustakthir muna nawa Allah zato illa man rahima rabbuka fa mustaqillun akwai wanda yana dan yi kadan dan jifa jifa wa mustakthirun akwai kuma wanda yake yi wa Allah mummunan zato da yawa to Allah ya sa muna daga cikin ko dai muna daga cikin wanda ba ma yi ko kuma muna cikin mustaqillin amma da ibn al-qayyim ya ce mafi yawan mutane suna mulanawa Allah mummunan zato sai dai kawai ana samun fa mustaqil wa mustaqsir wani yayi kadan ko kuma masu da yawa wa fattish nafsaka wai ka, ka binciki kanka hal anta salimun shin ka kuɓuta daga mulanawa Allah zato binciki kanka kamar yadda ni ma je binciki kaina shin anya na kuɓuta daga wannan cutar ta yi wa Allah mummunan zato ka kuɓuta kai ma فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجه ناجيا عفوا an gane ko sai ka tafi in tanju in ka je ka binciki kanka ka tsira daga yi wa Allah mummunan zato tanju min ha to tanju min bi azmatin lalle ka kukuta daga wani al'amari mai girma wa illa in ku ka je ka duba kanka kaga baka tsira ba fa inni la ikhaluka najiyan dama ni ba na tsammanin za ka kai labari ba na tsammanin za ka tsira in Allah ya taimake ka je ka duba ka kai to ni dai alhamdulillah ina yi wa Allah kyakkyawan zato to ni ban ga ma inda nake mun na Allah zato ba to in an ka samu kanka ka tsira ka gode wa Allah ya ce in ku kaga duba kaga ba ka tsira ba to dama tsammani na da ya ka tsira falyatani allabib da aka falyatani labibun nasihu li nafsi mai hankali da yake wa kansa nasiha ya kula bi hada almawdi da wannan bigira wannan gurin lalle mai hankali mai yi wa kansa nasiha mai gaya wa kansa gaskiya to ya kula da wannan maudu wannan wannan bigira gaban nan ta yi wa Allah muzulin zato wal yatub ila Allah tuba zuwa ga Allah wa yastaghfiruhu ya nemi gafarar Allah kulla waqatin a kowane lokaci min zannihi bi rabbih zanna saw game da mummunan zato da yake yi wa ubangijinsa wal maqsud ma saqana ila hadha al kalam min qawli yace manufar abin da ya koro mu zuwa ga wannan tattaunawar min qawli daga fadin Allah ne ya zunnuna billahi ghayra al haqqi zanna al jahiliyya duk fashin bakin wannan gabace ita ta kawo mu zuwa ga wayannan bayanai suratu ali imran thumma akhbara an al-kalam as-sadir an dhannihim an dhannihim al-batil wa huwa qawluhum hallana min al-amr min shay sannan sai ubangiji ta'ala ya bada labari an al-kalam as-sadir an dhannihim game da zancen da ya dinga fitowa daga wannan zaton nasu na ƙarya da suke wa Allah wa huwa qawluhum shine fadin su hallana min al-amr min shay' anya ko muna da ta cewa cikin wannan lamari anya ko muna da ta cewa cikin wannan al'amari shine hallana min al-amri min shay Ali Imran aya ta 154 wa qawluhum da fadin su law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahu inda al'amarin a hannunmu yake da ba kashe mu ba nan haka munafikai suka dinga faɗar wannan a ga muna nawa Allah zai kike sun dauka cewa in an fita yaki wajen dauka addini lalle ne mutum ya mutu mutum nawa ne wanda ba a gurin yaki ba kwance a cikin ɗakin sai mutu mutum nawa ne wanda ci ma ya ya koshi sai da safa sai da safa kawai aka zo aka dauke shi ya mutu mutum nawa ne kuma suka je gurin yaki Khalid bin Walid ana ta karanta tarihinsa duk irin bala'an hasanan da ya a gurin yaki ba gurin yaki ya mutu ba jinya ya rasu a gida aka zuwa gurin yaƙi ba shi ke nuna mutum zai mutu rashin zuwa kuma ba shi ne yake nuna za ka yi tsawon rai muna nawa Allah zato ne mutum idan ganin ya fita kayi wannan su suka jawo kansu kawai ni har kawai in je in je in jefa kaina kaza amma ba kai ba za ka ga mutum shi shi kadai kawai sai ga wani ya ci kai ki ya shi ya ci su kumbiya malam kai ki ya tafi kare ita ce sila sai ka ji ana ta ba da labari wallahi daga kai ki daga kai ki abin wa ma ya alamu junuda rabbika illa huwa an gane ko to shi sa suka ce law kana lana min al-amri inda al'amarin nan a hannun mu yake ma'ana da ba mu fito yaki ba a karkashin mu haka kawai ha ba yanda za mu kawai ka an ce a fito haka su zatan su shine in an fito gurin yaki mutuwa za a yi falaysa maqsudahum bi hadha ithbatul qadar wato ba wai suna nufin tabbatar da kaddara ba ne fa a wannan manufar tasu kaga dauka wata kaddara suke tabbatarwa a walau kana zalika lam yuzamm inda kaddara suke tabbatarwa ina ba a zarge su ba ainihin Allah zargin su yi akan waɗannan kalaman nasu da suna yi ne dan yadda da kaddara ai ba za a zarge su ba wala ma hasuna raddu alaihim to da ma bai zama abu ne mai kyau a yi musu raddi ba da Allah bai musu raddi ba biƙaunihi da faɗinsa ƙul innal amra kullahu lillah da ba irin wannan amsa za a basu ƙul innal amra kullahu lillah ka ce al'amari duka a hannun Allah yake ƙul innal amra kullahu lillah al'amarin duka yana hannun Allah to in al'amari duka yana hannun Allah akwai abin da ba zai yi ba wajen Allah na ba ta gane shi sa muka ce Najeriya za ta gaba insha Allah ta'ala قل إن الأمر كله لله حنوا ذات جارو مسلمة يوشي ذات جارو ما دي ذات جارو قل إن الأمر كله لله من أيوة الله من كتشاوان زكي لا باتان غاني ولهذا قال غير واحد إن ظنهم هذا التكذيب بالقدر shi yasa da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan zaton nasu ai wannan ƙarya ta kaddara ne shine zaton nasu da aka ce suna yi wa Allah mummunan zato ƙarya ta kaddara وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لما أصابهم القتل da zaton da suke cewa da suna da ta cewa cikin al'amarin da al'amarin a hannunsu yake da ba a karkashe su ba bayan an dare ga suna ta faɗa munafukai suna ta wannan surutai wani ma ya mutu ko gani da al'amarin a hannunsu yake suna ganin ba za su mutu ba fa akadabahum bi qawli sai Allah ya karyata su da fadin sa qul innal amra kulluhu lillah al'amarin duka yana hannun Allah fala yakunu illa ma sabaqa bihi qada'u babu abinda zai kasance sai abinda hukuncin sa da kaddarar sa ta rigaye shi walau katabal qatlu ala man kana fi baiti inda Allah ya rubuta mutuwa akan wanda ke zaune a cikin gida la kharaja ila mabda'ihi wallahi sai ya fita gurin da za a fartar da shi ya mutu wani za ga kawai a kujajin zai tafi ina za ka ne yana ina zuwa ina zuwa ya baki tsaya ya muku bayani ina za shi kawai sai a ce a ce a shi ajali ne yake kiransa yana zuwa zai tsallaka titi shi kina a ce abun hawa ya buge shi ce yanzu yanzu nan ba muna tare fa ya tashi a kujajin muna ina za shi yana yana zuwa yana zuwa ashe gura maniya ɗinsa ce take kiransa da haka inda Allah maɗaukakin sarki in Allah ya rubuta mutum mutuwa a gidan kuma ba a gidan zai mutu ba ko wallahi sai dalili ya sa ya bar gidan ya fita zuwa gurin da anan zai mutu wa hadha min azhar al ashiya ibtalan li qawl al qadariyya wannan yana daga cikin abubuwa mafiya bayyana da fitowa sarari wajen rushe aqidan nan ta qadariyya ina fatan gane lokaci yayi to sai mu dai tun ba akhbara ta'ala insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya babu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya yi sallah lafiya insha Allah sai kuma bayan sallah ko